نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأسان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ترى watan safar hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda ya dace da 23 ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim wannan shi ne karatunmu na 20 muna ci gaba da kawo dalilai waɗanda suka tabbatar da suke bayanin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace waja'a fiha aiban kuma ya zo a cikin attaura dai hum agharuni bi ghairi su sun kawo mani hari ba da wani Allah ba da wani Allah amana bi ghairi Allah da wani Allah suka kawo mani hari wa aghdabuni kuma sun bata mana rai bi ma'budatihim al-batila da ababan bautar su waɗanda suke na ƙarya wa ana ni kuma aghiruhum bi ghairi sha'bin ni kuma ina kai masa hari ba tare da wato jama'a ba wa bishabin jahilin ughdibuhum kuma da ainihin al'umma jahila nake bata masa rai fa qawluhu bala yace to magana annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zuwa cikin at-taura din da yace wa bishabin jahilin sha'ab sune al'umma jama'a to da sha'ab jahil jahilai al'umma jahilai kenan sarihun bayani ne karara annahu sha'abul arabiyyu cewa su ne al'umma na larabawa me yasa malam yace in huwa sha'abul jahil domin al'umma ta laraba su ne wato al'ummar da suke jahilai qabla bi'tatihi sallallahu alaihi wasallam gabanin Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan Allah ta'ala shine wanda ya aiko manzo a cikin jahilan da basu iya rubutu basu iya karatu ba to kaga da yace bishabin jahilin yana nufin wato al'ummar larabawa kenan domin larabawa gabanin zuwa musulunci kafin Allah ya aiko annabi alayhi salatu wassalam ba su rubutu ba su karatu ba su daga cikin al'ummomin da suka samu ci gaba wurin karatu ko kuma wurin rubutu to kuma da al'ummar da ba ta karatu da al'ummar da ba ta rubutu to al'umma ce wadda take da ci baya ba ta da ci gaba cikin rayuwarta ko addini in ba karatu a cikin shi ba ya ci gaba addini dole sai ana mi sai ana karatu sai ana rubutu ana rubuce-rubuce ana maganin matsaloli daban-daban da ake yin rubutu game da su amma alamun musulunci ba makaranta ko ba haka ba ba mu karatu musamman dai mu bakaki karatunmu kaɗan ne domin karatun wani abu muke kallon shi daban mu baka fata galibi mu dai inda za a samu kudi za mu yi ta karatu inda kudi yake samu to za mu yi ta karatu da abinda za mu yi ba za mu samu kudi ba za ga mai banza da shi karatun addini karatun alkur'ani da sanin manonin shi da sanin fassarar shi da ilmin mukan shi da hadisi da sauransu dole na ana yi ne don a samu lada ba ana yi don a samu kudi ba ne kuma dole ka yi in ba ka yi ba kuma da kai da Allah abu ne na dole sai ka yi saboda mi za ka yi ne domin ka gyara addininka ka gyara sanin Allahnka ka gyara akidanka ka gyara sanin manzo Allahnka sallallahu alaihi wasallam kuma ka gyara sanin alqur'anin da Allah shine kawai dan ka gyara tafiyarka wurin Allah subhanahu wataala kaga ba magana ce ta kudi ba kudi ka je ka neme su wani wuri daban nan kuma ibada ce kana yi ne dan Allah biya to amma al'umman mu haka muke to shi yasa ci gaban mu ba ya da yawa ko ba haka bane shi gaban mu baya da yawa sai sa muka zanna ci ma kwanci komai sai an yi mun ba mu yin komai komai sai an kera mana a fagen duniyan ma karatun mu karatu ne irin na kuri karatu ne irin na kaza na kai ta karya murya kana kana magana da harshen wasu shine kawai ci gaban kenan kaga kenan babu wani ci gaba cikin irin wannan karatun inda dai ka zaman to tamkan mai aku maimaita abinda waɗancan ne suka waɗi kake ta yi kana na yadda kake kawai kana waɗan abinda suka waɗi kai ba ka baka da naka kaga babu ci gaba an ce ka ce aku ne za ka zo ka ce mai kai ya ce kai shi ba ya da nashi shi ba ka ce mai kayan ce na cewa sai dai ce kai ba ka jin magana ce ba ka jin magana ku ya kai tana maimaito haka muke a fagen duniya a fagen karatun addini kuma sai a hankali so dukkan su gaba daya rayuwar duniya da rayuwar addini duk ba su ci gaba sai da addini a sai da karatu yasa laraba kara zuba suke da manzala zo sai tada su sallallahu alaihi wasallam kwance suke Allah ya tare su tsayi da karatu albarkacin karatun ne suka yi suka yi suna suka yi shahara aka san suka samu makami suka samu matsayi amma gabanin haka tan hammashe suke ba su daga cikin kasashen duniya masu ci gaba ba wanda ke tsoron su kasashen duniya da suka ci gaba wancan lokacin dama su ne masu karatu masu rubutu suna nan sun sa laraba tsakiya ba ma da addinin musulunci ya zo aka yi karatun da gaske aka karanta ƙur'anin da sanin ma'anar shi da sanin bayanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga an samu daukakar da ba ta ba tunanin laraba sun same ta albarkacin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace hatta kai har ma innal yahuda lalle yahudawa kanu yusammuna al-araba sun kasance suna kiran larabawa bil ummiyin da ummiyawa mana wadanda ba su rubutu ba su karatu kama ja fiya kazalika kamar yadda ya zo a cikin tare kamar haka ƙauluhu magana shi fala ya zulul ƙazibu min yahuda ko min yahuza wato alƙazibu shine kara kare ba zai kasancewa daga yahuza ba wal mudabbiru min fakhdihi mai juyawa kuma daga cinye shi ba zai gushe ba hatta ya ji alladhi lahu kullu har sai wato wanda dukka gaba daya za su zuwa ko kuma wanda yake na kowa ne gaba daya zai zuwa wa iyahu nan tantazirul umam kuma shi kadai ne al'ummomi ke jira kowa shi yake jira faman dallazi intazaratuhu al'ummatu al'umam to wane ne wanda al'ummomi suke jiran shi siwa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam in ba annabin mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana babu wani wanda al'ummomi suka tsaya suna jiran zuwan shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa tun da yazo kuma su masu addinai suka ce ba shi bane to ba samu kuma wani ba har zawayin yau shekara nawa ai yanzu duk wanda ya ce shi ne zai dan yayi shi ya wuce amma shi yayin annabi bai wuce ba kaga yana nuna shi ne kenan ko awa shi ne da ya canya addinai shi ne da ake zuwa ana shiga addinin shi kenan dama shi ake kira dama shi ne mai wurin masu tabarmi duk sun nade tabarmin su sun bar mishi wurin shi dama shi yake jira kuma ya zo kuma gashi ga irin aikin da ya yi ga irin ya da addinin musuluncin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ya addini ba inda bai shiga ba ba kasar da zaka shiga ba ka samu musulmi ba Allah kara mana imani wala siyama al-yahudi ballantana ma yahudawa babu wanda yake jira annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yahudu faqad kanu akthara an-nas domin sun kasance mafiya yawan mutane intibaran lahu jira ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abu sun aka yi musu ba daidai ba sai su ce muna jira annabin karshe in ya zo za mu haɗu da mu da shi mu fatattake ku mu ratattake ku kawo ƙarshen ku da an yi abu karin sai su ce ai annabin karshe na zuwa yana zuwa kuma sai suka zamanto su ne farkon wanda Allah ya ce wala ta kunu awwala kafirin bi kakko zamanto farkon masu kafircewa da shi to kuma sai suka yaka nan suka kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi tirafati musariha da ainihi furucinsu wanda yake bayyanan ne suka zanje faɗi ƙarara suna faɗin zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam walakin alhasada sai dai hasada wallazi shi ne wanda haramahumul imanabi ita ta hana su imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hasada mugun ciwo ne hasada mugun bala'i ne bala'i ne wanda muni shi ya kai yadda ya kai sun sani ba a cikin littattafansu ƙarara suke ma faɗi kuma sun san shi ne ɗin amma saboda mi ba cikinsu yake ba ba daga ƙabilinsu ya yi ba daga larabawa ne saboda haka suka ba da gaskiya da shi to kaga mugu hasara kenan ko wattiba'u sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma hasara ta hana su yi su bi manzon Allah alaihi salatu wassalam Ƙwale ta'ala Allah ta'ala ce wa kano min ƙwablu, kuma su Yahudawa sun kasance gabani, ya stafti nuna alallazi na kafaru suna neman cin nasara da manzan Allah kan kafirai. Walamma ja'ahun mai arafu kafaru bi, lokacin da abin da suka sani ya zo masu na manzan Allah sai suka kafirce da shi. Ma'ana zuwa Annabi sallallahu Alaihi wasallam haka ɗin shi ne, siffofin shi shi ne, shi ne da kai. amma suka ce ba za su ba da gaskiya da shi ba falanatullahi alal kafiri Allah ta'ala ce to la'anta Allah ta tabbata akan arna akan kafirai waɗanda suka ki ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan kaɗan daga cikin bayanai ne waɗanda suka zo a cikin littafin at-taura waɗanda suke bayanin zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama ja fil injili kamar yadda ya zo kuma a cikin linjila albisharatu taliya bisharori waɗanda suke gasunan masu zuwa na farko a ciki ya zo cewa bitilkal ayyam a cikin waɗannan kwanakin ja'a yuhanna wato yuhanna ya zo al-mu'ammadani yakris suna yake nan ya zo fi bariyatul yahudi fi bariyatul yahudi a cikin dajin yahudi qailan yana ce masu tubu kutuba shi yohanna yana cikin almajiran yana cikin almajiran yesu annabi isa alaihi salam ya ce masu to tubu kutuba li'annahu yana daga cikin hawariyi hawariyu ne na annabi isa dan maryam alayhi salam tubu kutuba li'annahu qad iqtaraba malakutu samawati saboda yawan mulkin sammai ya riga yayi kusa fa qawluhu qad iqtaraba malakutu samawati malakutu siga ce ta mai mubalaga ta mulki isharatan nuni ne ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wa bisharatun bi qurbi bi izatihi kamar yanda albishir ne da ainihi kusancin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idh huwa alladhi malaka wa hakama bi qanuni samai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yayi mulki kuma shine wanda ya hukunci da dokar da Allah ya saukar da ita daga sama shi yasa aka kira shi da malakutus samawati a cikin mi a cikin littafin injila to kaga ga ainihi ana faɗin wannan magana yana nuna cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan littattafai sun yi albishar da shi in ba da labari da zuwan shi na biyu kaddama lahum matsalan akhar ya gabatar masu da wani misali na daban qailan yana mai ce masu yashbahu malakutu samawati habbata khardalin wato mulkin sammai din nan ko sarkin sammai misali yana kama da habbata khardalin kwayan kumayya akhadha insanun wa ya koma yadda dan adam ya doke ta wa zara'aha fi haqlihi yazo ya shibka ta a cikin gonar shi wa hiya asgharu jami'il buduri kuma ita kwaya komaiya ita ce mafi karancin dukkan wato irin da ake shibkawa al-budur jami'i ne na al-bidr al-bidr shine iri irin shuka muna ganewa ko to khardal da Allah ta'ala ya ce wa in kana mithqala habatin min khardalin ko da ta zama to kaman nauyin kwayar komayya kaga karama abu ne kenan walakin mata namat amma fa duk lokacin da ta taso duk lokacin da ta girma ita wannan kwayar da ka shuka bai ya akbarul buquli to kuma sai ta bi ciyawu girma ko ba haka ba bayan hati zangar ne ta tsaye za ka gari ta kere wata shuka ko ba haka ba duk shirgogi duk ciyayin da suke hitarwa to za ka gari ta kere su duk sun koma kasa to yana kwatanta misalin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in ya bayyana fa to ga yadda za zai bayyana shi kare amma ba lamarin shi a hankali a hankali sai ya mamaye duniya gaba daya hadhihi al-ibara wannan ibaran wannan magana bil injila cikin linjila hiya ainu ma zakarahu ta'ala ita ce ainihin abinda Allah subhanahu wataala ya fada fil qur'ani karim a cikin alqur'ani mai girma in qala ta'ala tunda Allah ta'ala yace ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار التي ومثلهم كما مثال في الإنجيل في كتاب الإنجيل كزرع كما شبكان أخرج ليفتد شطعه جيبنش معناه شياوة تفتو kaman kwaya ce da aka binne a ƙasa sai ciyawa ta fito bayan kwana biyu fa azarahu sai ya karfafa shi fastaghlaza kuma sai ya kwari ya kabri fastawa ya daidaito ala suqihi a bisa kafafuwan shi ya rajibu zurra yana birge manoma li yaghiza bihim al-kuffara domin Allah ya bata ran kafare da su ko kaga abinda Allah ya faɗa cikin suratu suratu al-fath ƙarshen suratu al-fath to yana kama da abinda wannan ya faɗa a cikin littafin linjila to haka zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara zuwa manzala sallallahu alaihi sallama ya fara manzala shi kadai ya dawo khadija ta musulunta ta karbi musulunci ana nan zai da ya karba ali ya karba abubakar ya karba haka dai sannan abubakar ya tashi yana ta aiki yana ta yaki yana ta fadakarwa yana ta jan hankalin duk wanda ya amince da shi yana gwada mai addinin da manzala ya zo da shi a inda aka tara mutane da yawa yawa ga cikin shekara 20 da uku sai da manzan Allah ya tara mutanen da a kiyasi waɗanda suka ta yakin hajji fakar ya ce mutum dubu ɗari da wani abu hajjin ban kwana waɗannan alhazai ne duk da yake aiki hajji wancan lokaci kowa yana iya zuwa domin iyakoki dubu da suke da hanyoyi buɗe su da wanda ya ga yana iya kama hanya ta kawai sai ta yi shi to amma dai ka san ba kowa za a yi zuwa ba akwai waɗanda aka bari a cikin madina aka barin su a cikin yaman a cikin iraq a cikin basra cikin garuruwa daban-daban duk sun karba addinin musulunci ba su je ba to ko iyakan nan aka tsaya a ce su kare da musulmin duniya a wannan lokacin ka sai suna da yawa mutum dubu ɗari to haka dama alamari yake alamari yana farawa ne dan jariri kamar misalin da yadda ake haihuwa dan adam yana fara dan miciji dan kalalami ko kuma wata rana sai ganshi kamar yadda Allah ya ce awa lam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfa fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa mutum a yanki dan kalalami kuma sai kaga ya koma yana rigima rigiman bayan ya tashi sai ya ce da wallahi da Allah ma halikin shi yawance yadda yake dan kararin an micici sai an dauke shi sai an aje shi sai an ba shi sai an ciyar da shi sai an shayar da shi sai an goya shi komi sai an mashi sai an mai wanka sai an wanke mai bawali sai an wanke mai bayan gari komi sai an mashi sai an sa mashi kaya bai yi da sai an fita mai su iyamance wannan lokaci kuma ya rasa wanda zai gardama da rigima da shi sai wa sai Allah subhanahu wataala almuradu min zalika muhammadun sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi daga wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabu da sahabban shi zalla ya bara shi kare sa masa bai da dama har suka je suka kafa gari suka kafa sansani a Madina bazalla ne shugaban wannan garin wallahi zabe ya karbi shekara ta takwas manzala kuma ya tawaye bude makka ya karbe ta daga hannun kafare wanda ya harce ya harce wanda ya tsaya ya tsaya musulunta to haka abin yake na uku in talaka ko an taliku zan tafi la'anni saboda lalle ni illam an talik in ban tafi ba lam yati kun ba zai zo maku ba albarqariq ana suna ne da aka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mi al-injil fa amma in talaqtu amma idan na tafi arsaltuhu ilaikum zan aiko muku fa idza jaa zalika to idan idza jaa zaka idan wannan yazo yuwabbihu al-alama ala khati'atihi zai tir da Allah wadare da duniya akan zunubin da duniya ke aikatawa zai kira duniya gaba daya ya masu cir da Allah wadda dai cewa abinda suke aikatawa ba ya da kyau shirka da ake yi shaye-shayen giya da ake da fasikanci da abubuwa da ake yi duk zai magana a kansu alaisa hadhihi jumla shin wannan jumla min al-injili daga cikin linjila shin bata kasance sarihatan bayyananniya ce ba fi tabshiri a cikin yin bishara bi Muhammad da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man huwa al-balqalit al-balqalit wannan wane ne in lam yakun Muhammadan in bai kasance shine Annabi Muhammad ba to wane ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna ganewa ko to da haka kenan ya ce musu zan tafi saboda in ban tafi ba shi ba zai zo ba wa man wallazi wabbakha al'alama kuma wane ne wanda ya tirda Allah wadare ga duniya ala khati'atihi absa tir absa zinuban da bayi suke aikatawa su yawo in ba shi ba eh huwa allazi bu'itha domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka aiko wal alamu duniya yasbahu yana ta iyo fi buhuril fasad a cikin tekunan banna wa shirori da tekunan sharrurruka ma'ana mutane sun yi nisa wurin lalacewa Allah ya yi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai koma wurin Allah ba sai daidai da talamara sai da mutane suka dawo cikin taitayin mutane suka dawo suna bauta ma Allah manzan Allah ya tsarkake musu hannuwansu da idanunsu da kunnuwansu da bakunansu da kafafuwansu da zukatansu daga duk wata banna da lalacewa da ke ciki da giya ko ina ga ta nan kowane gida akwai giya ko wurin zama sai a kawo ta aji abin burgewa ne ka dauki butarin giya ka dauki kullu a zuwa ma kofi kai tasha abin burgewa ne ka buga babban mutum jagoran al'umma amma kai ta surutai sakamakon mai ka buga kuma kai a wurinka da ma sauran mutane duk ka burge saboda kowa ma bugawa yake to sai ga giya ta ɓace an neme ta an rasa haka zinace-zinace ga suna ba abin kunya ba ne ba wani abin aibatawa ba ne amma zuwan musulunci shi kenan sai suka ɓace cin mushe na ba ta mata kawai sai a gyara ta kawai in kaza ce in zabo ne sai a sa cikin ruwan zayi kawai a fiye shi a can ba bambanci da shi da rayayi kaga wannan banna ce kama karya zalunci ha'inci cin amana hasada bakin ciki keta abubuwa nuna isa duk musulunci yazo yace waɗannan abubuwa duk ba su da kyawu manzo Allah dai yake su kuma aka bari sai abinda ba a rasa ba wal wasaniya sannan kuma bautar gumaka baribatun afnabaha ta bubbuga shika-shikanta hatta fi alil kitabi hatta ma a cikin alil kitabi wasaniyanci wato maguzanci ya shigo cikin ko'ina a wannan lokacin saboda ba mai wani a kan shi amma zuwa nabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce la ilaha illallah shi kenan sai suka fara bacewa wa man wallazi jaa kuma ka gaya mana wane ne wanda ya zo ba da rafi isa bayan ɗauke annabi isa ilallahi rabbi samawati wal ya zuwa allah mahalicin sammai bakwai daga sai bakwai ghairu muhammadin sallallahu alaihi wasallam in ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne wane ne wanda lamarin shi ya dawwama shekarun nan masu yawa duk wani wanda ya to yace shi ma annabin karshe ne sai ya yayin shi a kara da shi a yi abin nan da shi a tattauna da shi a yi ta artabu da shi har sai ya bace ma mazala wani irin artabu ba shi kadai ba shi kadai ba ake artabu da shi za mu kama mashi a hankali a hankali yana gai sa abu labu na cewa karya kake yana gai ana cewa ba na hana ka ba ha aka kai aka haƙura shi kuma wani ya bayyana zai bayyana da jama'a shida da mutanen shida da waɗanda suka ingizo shi ya ce shi ne annabin ƙarshe da taimakon nashi da komi da shirin shi da samu maku aiki da ana ku zaman banza da ya zo da waɗannan abubuwan amma saboda ba shi ne ba abin sai zo ya wuce ya lalace an yi su da dama ko ko ba haka ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ya nan fa Allah ya karɓi rayuwar shi amma addinin shi ci gaba yake addinin shi ba da yake mutane shiga suke ta baka gan shi ba baka tai wurin shi ba saboda ko da ka zo Allah ya riga ya karɓi rayuwar shi to kaga wannan yana nuna cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annaban gaskiya kuma shine annaban karshe wanda Allah subhanahu wataala zai ce zai tura wa bayan annabi Isa Allah kara mana imani da shi aladillatul aqliya ga dalilai waɗanda suke na hankali ne waɗanda suke nuna lalle hankali ya tabbatar da cewa Allah ya aiko manzon Allah malam ce na farko malmani mene da abin da zai hana min an yursila Allah Muhammadar Rasulun na cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsayin shi na manzo wani abu zai hana ba a hankalce me zai hana Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsayin shi na manzo wa qad ursila min qablihi alhali kuma an haifo gabanin shi mai ayatil mursali na ɗaruruwan manzanni manzo ɗari uku da wani abu wa bai za alaful an biyayi an aiko dubban annabawa dubu ɗari da wani abu aka yi ko to mi zai hannun shi ya aiko shi kuma abin da ya sa aka aiko su shi ya shi ma aka aiko shi wannan hankali ke na hankalin ka ya nuna maka haka وإذا كان لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا to idan ya kasance babu abin da zai hanawa daga wannan a hankalce kuma a shari'ance ma fa bi ayyi wajhin da wata fuska ce tun karo risalatu ake kin yarda da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tukfaru nubuwatuhu kuma da wace irin fuska da wani irin dalili ne ake kafirce ma annabcin annabi a ce ba yarda da shi ba ila umumin nas annabta annabi da manzancin manzala zuwa ga gaba ɗayan mutane kuma Allah ya aiko shi ne zuwa gaba ɗayan mutane wa ba arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadira ba ma aiko ka ba sai dan mutane gaba ɗaya muka aiko ka kuma Allah ya ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kace ya ku mutane lalle ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku gaba daya kuma a cikin hadisi ran da mun karanta wa kana nabiyyu ba'athu ila qaumi khassa wa bu'ithu ila nasi kafa ko Ahmad ya zo ya aiko ne zuwa ga mutane ne kaf amma annabi da can ana aiko shi ne zuwa ga al'ummar shi su kadai kamar misali nan garin kake Allah ya aiko ka to shikenan kai annabin nan garin ne kare da kuma mutanen da suke jin yaranka kenan waɗanda ba su jin yaranka kaga ba mutanen ka bane domin ba su jin abin da kake bane haka Allah subhanahu wataala ya zangi turo annabawa amma manzon Allah saboda shine shugaban su sai Allah ya ce to shikenan kai mun aiko ka zuwa ga mutane ne kaf din su da larabawan da kake tare da su da larabawan da suke nesa da kai da turawan da suke nesa da kai da jajayen mutanen da ma suna nesa da kai kamar mutanen india kamar mutanen pakistan mutanen afghanistan waɗannan mutanen da suke cikin waɗannan duwatsu waɗanda su ba laraba ba ne amma jajaye ne ka san mutanen sun ganin pakistan da rawani da riga kawai sai a zaɓi cewa larabawa ikon ko larabcin ma bai ko ba haka ba to ba laraba ba ne jajjayen mutane ne farisawa ne ko kuma ajamawa ba su yin larabci kamar yadda mu ma ba mu ji sai sun koya kamar yadda mu ma sai mun koya to su ma haka nan suke to da haka kenan Allah subhanahu wataala ya yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya gaba daya yasa sahabbai suka tashi haikar kadiba kaga daga madina daga makka daga kufa daga basra su tashi su shiga wannan rukukin duniya su wuce turki sai can su ketara ruwa su shiga can cikin duwal tsaunin nuka irin na da ba na yanzu da aka heke su ba aka yi hanyoyi ba babu hanya da su ko latirid babu ba ba bakin birji hanya ce kawai mutum za a ringa fasawa bisa rakumi ko bisa doki aka shiga har sai da aka shiga rasha aka kai addinin musulunci ga sanyi wajen ga kankara amma duk ba su jin wannan sakamakon bi sun dai talla addinin Allah subhanahu wataala sun je su yada addinin Allah duk ba su jin zafin ba su jin wani sanyi amma suna ganin aikin kenan Allah ya baka ilimi to amfanin shi ka yada shi ka karantar da mutane musamman mutane da waɗanda ke can wani ba su da labarin musulunci a wancan lokaci ya za su samun labarin musulunci duniya shiru take ba kamar yanzu ba ne yanzu kana yin abu shi kenan kana yi ma kana magana magana tana can wani na saurara ta yanzu yanzu nan kana karewa da shi za a karewa kamar yana tare da kai ba ga mutane yanzu musulunci sai ya da a cikinsu yadda yadda yake yaduwa da yau da akwai hanyoyi irin na sadarwa irin na aika sako da gaugawa ya ce su sabai Allah ya saka musu da alheri sun yi kokari albarkacin kokarinsu ne mu ma muke musulmi kawai sai mutum ya shigo afirka kasuwanci ba don komai don ya da addinin musulunci ba ba magana ya samu riba ba ba shi ne gaban shi ba kasuwancin kaman ya yi abin nan da shi ne yawa ya taimaka mai domin ya isa ya kai addinin musulunci da zama shi ke ɗaukar nauyin kanshi da kasuwanci za a shigo afirka yanzu yana sallah kuna kallon shi daga nan ba hausar shi kuke shi ba shi ma ba yajin taku amma ta haka sai kaga abin ya birge wani to da ya birge mutum guda ɗaya fa shi ke da gwarancin da haka dai da dabaru za a zowa yana gwada ma yana gwada ma an ka ce in za ka tsalla ka ce allahu akbar ko kuma ya nuna ma ga ga yadda za ka alwalla ga yadda za ka tsarki da larauci ka gane ka gane sannu sannan sai ka kai ka gane don kana tare da mutum yau da gobe tun ba kajin su sai ka zage shi ko ba ka bane kaje ka ga in ka kasashen gwarawa da ka shekara guda daya in kasashen faransanci ne sai ka ji ba wanda ya koya ma ba lafiyar ka shiga ba gaba da yau da gobe tun ba ka san ka je sayan wani abu saboda baka san me zaka ci ba amma magana ba ka iya gane an ce ka kai mi kana gane ta giran ne da aka ce samfura wurin nan suka ce samfura wancan a hankali a hankali shekara guda sai ga kai ana ta rigima da kai da wannan yara in ingilishi ne haka nan in kasashen larawa ne ma haka nan tun baka san me za ka waɗi ba ko ba haka ba bala an ce wani alhaji ya sau riga ta mace shi ayyun shago ya rasa abinda zai kalli balaraban da rigar ga hannun shi ya rasa abinda zai ce balarabi ce balarabi ka zai sama'un shakkat shakkat sama ta shaƙi ne balarabi to tun da shi balarabi ya ga an yi haka ya gane ta mace shi ke yi wurin balarabi ai ta cagi ma ne ta kuma riga sabuwa ya za ta cagi ma to sai amfani ya rasa abin da za a gaya mashi ya gaya ba haka shi ke nan na biyu a zurufin lati wato yanayi ka waɗanda iktanafat bai satahu sallallahu alaihi wasallama ta rungumi aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana ta kasance ta tatallabu risalatan samawiyatan wato ta kasance tana bukatar mi tana bukatar wato sako wanda ya sako daga sama wa rasulan kuma tana bukatar manzo wanda yujaddidu lil bashariyya zai sabanta ma yan adam wato adam ma'rifatiha alkawarin ilimin su bi khaliqiha subhanahu wataala sanin su game da Allah mahalicci sarkin shi ya tabbata muna ganewa ko wato yanayin da manzala sallallahu alaihi wasallam zai sa mutane to yana buƙatar a ce an aiko musu manzo wanda zai jaddada musu zai sabunta musu sanin da suka yi ma Allah tun da dadewa domin Allah ya ce wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min ka tunatar tunatarwa tana mi tana amfanin masu imani sai da tunatarwa yanzu kullum kana zuwa makaranta ko duk sati kana zuwa ba za ka gafala ba akwai abubuwan da ba sai ka tambaya ba inda duk kullum ana karatu kuma kullum kana zuwa to akwai abubuwan da in sun bujiro ma ba sai ka yi tambaya to da kullum sabanta maka sanin kaki sanin da kai ma addinin Allah kullum ji kake ana ta bayani kai shi wasu abubuwa ne waɗanda su ba suka magana kansu ba in suka faru dole kai tambaya dole sai ka kira malam ka tambaye shi ko ba haka ba to saboda haka irin wannan yanayi yana buƙatar wani sako daga Allah subhanahu wataala da kuma wani manzo wanda zai sabanta maka sanin kai ƙara tuna ma abin da ka sani ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba lalle Allah ta'ala bayan kowace shekara ɗari yana tado wani bawan Allah wanda zai sabanta ma mutane addinin su domin daga farkon shekara ɗari zuwa ƙarshenta za ka ga zuwa tsakiyar ta da an yi sanyi ko ba haka bane yanzu kaga cikin sanyi miki cikin sanyi da ake sai fada ake tai malamai sai fada suke tai kuma mutane sun yi gyara domin da biya haka take da duk lokacin da tahiya ta yi nisa to rauni take amma nan da shekara 48 da suka wuce kaje kankali ba ka ga yadda addini yadda halaye suka masu kyawu da ɗabi'u masu kyawu kullun yabo ake mutane suna da ɗabi'u suna da addini amma yanzu yadda ake gayan addinin saboda an ci rabin tahiya ga addinin ana tahiya amma an yi sanyi da shi karatun da ake da ba a yi shi yanzu saboda da irin wannan karatun ba a yi saboda yanzu karatu muke yi kan mai uwa da wani ko ba haka ba za mu zo mu sa littafi ba kowa ya littafin ba ba kuma dai ga shana ta abu ne irin na cigaba inda a ce kowa ya iya ko za ka ga wani ya bude littafin amma kallo da yake yi sai an gwada mai ina ne ake ka kuma in aka tsaya yau rana ya ce muka dawo ma sai an tsara gwada mai ina ne wurin amma da can duk wanda ka gani da littafi to ya kai ya buɗa shi haka karatun da ake da ba a nishin da ɗin kaga mutum da da can mutum bai karambani inda kai ba ya buɗa shi ko gace buɗa ce a wanda bai karatun ƙwararri bai yi wajen tafsiri ba ya buɗa shi saboda bai sai na ne yanzu kuma sai mutum ya buɗa ƙwararri ana ta karatun bai sai na aya take ba yana dai ta kallo na gaskiya ne haka ne gaskiya ne in ka ce wace aya ce daidai na ne ce to nan da ya wurin ne yana da nan aka fara to mutanen da ba su wannan karambani kowa ya aji kan shi yawa to sakamakon launin da aka yi mutane ba su irin irin na mutanen da kowa ya aji kan shi inda Allah ya aji shi kuma kowa ya ɗauki irin littafin da iya shi ya samu ka samu kan mai da wannan yini yan gudun da tsawon mai ta karantawa a matsayin mai wa'azi wa'azi ne muke yawa masu rike karatun su karanta su je su yi nazari a cikin mu ba su da yawa cikin mutum goma mutum uku ne ko mutum hudu saura da yan sauraron wa'azi ne amma da alheri tun da har dai ma za mutum zai haƙuri zo ya diba ya rike littafin a yana cikin alheri sai dai ba haka aka so ba to kaga mutanen da babu wannan a cikinsu to yanzu haka ba za mu yi ta tahiya haka za mu yi ta taya cikin irin wannan launin kuma ana cikin irin wannan launin sai ka tsegun muka da fitintunu na addini suna ta bayyana abin da ke kara ma mutane raunin abin da ke kara kashe ma mutane jiki kuma haka za a yi ta tafiya wani wata fitilar ta zo ta yi shekara biyu uku hudu biyar ta raba mutane da imani kuma ta wuce a mance da ita kamar ba a yi ta ba kuma a ci gaba haka nan kamar yadda ka san mutum yana tafiya kasa ya gaji me za yi tsaya za ya huta ko in ya huta kuma ya tashi to kuma cikin irin wannan sai ya samu kariya ko kuma ya samu gocewa ko ya samu targaɗe ta yaya za a ta a ga daɗinci kuma dole sai ya yi ta wannan ya zanna na ace yi shi akwai zakuna akwai damusoshi akwai kuraye to kurayen su ne miyagun mutane waɗanda suke bata ma mutane addini suna nan kuma sai dai hakuri haka za a yi ta yi har sai wannan shekarun sun kare ta ga gaban mu yanzu akwai shekara hamsin da biyu ba kuma insha Allah inda ranmu za mu gani in kuma ba ranmu to waɗanda suke kuma matasa a lokacin za su ganin addini lokacin kuma ya tashi da safi an samu zarata kuma su ma sun tashi suna kokarin gyara ba kuma haka za a yi maka shekara sha ishirin da talatin da kuma sai kuma abin ya ƙara yin sanyi ita sanyi kuma haka za a yi ta yi har zuwa tashin alƙiyama Allah ya samu dace to mutane kullum suna bukata wanda zai sabanta masa addini na uku intisharul islam bi sur'a bazuwa addinin musulunci da sauri fi anha'il alam a cikin nahiyoyin duniya wa qari shatta da kuma yankuna daban-daban fi anha'il mamura a cikin nahiyoyin duniya wa qabulin nasi da kuma karban mutane lahu ga addinin musulunci wa itharuhu da kuma fifita addinin musulunci ala ghairihi akan wani shi min al-adiyani daga cikin addinai dalilun ala sidqi nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam dalili ne a bisa gaskiya annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka musulunci ya duwa yake yadda wasu makiya suka zo suka yada addinin su kuma aka samu sun bar musulunci sun shiga addinin to dirar da Allah ya kai bayan Allah da za su gaya wa mutane addinin musulunci za ka kuma sun hito sun dawo ashe dalilin abin da ya sa shi ruwa ka yafi gyale su ba a faɗakar da su ba a karantar da su to sakamakon an bar su kara zubi in wani ya zo da wani addini sai su bi shi ta samu masu rauni su bi shi to amma duk wannan masu raunin dirar da saboda sun zama cikin wannan addinin suka hita dirar da wasu zarumai suka zo suka kira mutane zuwa ga addinin musulunci zaka kuma an hito an dawo saboda karhin musulunci abin da yake nuna lalle Allah subhanahu wataala shi yayi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu sihhatul mabadi ingancin kaidodi allati jaa biha muhammadin sallallahu alaihi wasallam wadanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da su wasiduquha da kuma gaskiyarsu wa salahiyatuha da kuma nagartarsu da cancanta su da dacewarsu ƙa'idodi da dokokin da manzala ya zo da su sun dace wa zuhuri na tariji ha tayyibatan mubaraka da kuma bayyana sakamakonsu kyawawa masu albarka ta shahadu annaha min indillahi ta'ala waɗannan ƙa'idodin suna nuna lalle suna ba da shaida daga wurin Allah manzo Allah yake wa anna sahibaha rasulullahi cewa mai waɗannan ƙa'idodin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyu kuma annabin shi muna gane wako ƙa'idodi da dokoki abinda ya shayi tauhidi da aƙida da ainihi ibada da halaye masu kwarai halaye na kirki halaye kyawawa waɗannan bayyanar sakamakonsu shine a ga mutum da mutunan banza da ya koma mutunan kwarai sakamakon kana shaye-shaye ka bari ba an samu sakamako mai kyawu ba sakamakon kai mata kake bi waɗanda Allah ya hana ka bi su ka ji wa'azi ka bari ba an samu sakamako mai kyawu ba macuci ne kai ka ji ashe cuta ba ta da kyawu maha'inci ne sai ka ji ashe ha'inci ba ya da kyawu ka rena kowa ba ka ganin kowa da daren ko uwayenka ba ka gani da daren ko su ba su isa saka ba sai in ka ga dama kawai sai aka ka sauya aka ka koma kana ladabi da biyayya ka yi sanyi lafiya wa'azi aka maka kaga an samu sakamako mai kyawu waɗannan sakamakon suna nuna cewa lalle wannan sakon daga wurin Allah subhanahu wataala yake in ba haka ba duk wani wanda zai sanya ka wani addini shi bai damu da karabu da waɗannan ɗabi'un ba shi abin da yake so ka bi shi kawai ka ci gaba da harkar banza shi ko musulunci bai yarda sai ya tama faɗa wannan kan wannan abu har sai ka kai ka bari na biyar ba zara ala yadai abin da ya bayyana ga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min almu'jizati na mu'jizoji wal khawariq da kuma ainihi abubuwa masu keta al'ada allati yuhidu al-aqlu suduraha wanda hankali yana kore hitawarsu ala yadi ghairi nabiyyin wa rasulin abu sa hannun wanda ba annabi ba ba manzo ba muna ganewa bayyana mu'jizoji kamar alqur'ani da ya bayyana qur'ani mu'jiza ce babba domin alqur'ani ya ba da labarin komi da komi labaran da qur'ani ya bada kamar yadda can baya muka karanto in ba ta hanyar wahayi ba ba yadda za a yi mutum ya san shi ko lakwal ka shiga ko makaranta ka shiga ba za ka san waɗannan abubuwan a wancan lokaci yanzu ne da ke da kayan zamani kayan bincike na'urori yanzu ne karatun boko zai koya maka waɗannan abubuwan amma ka diba ka gani shekara ko lokacin turawa ma kafirai waɗanda suke ji da ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karanta alqurani sai ta mamaki na samu waɗannan abubuwan su suna nan suna ganin sun yi nisa a ilimi na zamani a ilimin kimiyya da fasaha sun dare suna kuma su ma gado suka yi sai ga annabi sallallahu rana daya bai je wurin su ba bai san su ba ba san shi ba yana gayin abubuwa na ilimin su waɗanda su yanzu ba ba su taba jin labarin su to kaga wannan mu'jiza ce ka ba da labarin al'ummomi da suka wuce tarihi ba tare da wani ya zanna ya gwada maka ba ba tare da ka shiga wata makaranta ba ba tare da wasu masana su ne suka baka labari ka rike ba a kowa ya san duk garin maka babu wanda ya san abin da manzo Allah yake gai gare shi aka fara ji labarai dalla dalla labarin annabi Adam dalla dalla da shi da Iblis dalla dalla da abin da ya faru tsakanin Allah da Shaitan dalla dalla da abin da ya faru annabi Nuhu rayuwar shi dalla dalla annabi huda haka na dukkan su nan da labarin halitta wane ne a wancan lokacin zai baka labarin ga yadda ake halitta ko likita ne na wancan lokacin bai ya gaya maka ko ba haka ba ba wanda ya san idan maniyin ɗan namiji ya shiga cikin jikin ɗiyamaci me yake komawa an san dai kowa ya san shi ne sanin a wancan lokaci amma me yake komawa domin ya shiga ba a gani ba na'ura ba labari amma yanzu na'urar zamani tana iya nuna maka cewa ga yanan ya koma jini ga yanan ya koma tsoka da to duk gayin wannan da manzo Allah ya bada labari cewa ruwan ne Allah ke midawa jini to ina ya sani in ba gaibu ba in ba mu'jiza ba ina manzo Allah zai bada wannan labari sai mu'jiza da haka kenan waɗannan ire-iren su suna da yawa waɗanda suka bayyana ga hannun manzala sallallahu alaihi wasallam na abubuwan da hankali bai yarda a ce sun hito ta hanyar wani mutum in dai ba annabi bane annabi ne kadai zai baka irin wannan labarin saboda shi yana magana ne da Allah subhanahu wataala Allah ke aiko yake aiko mai wahayi yake aiko mai mala'ika ya gaya mai sako shi kuma Allah masanin gaibi Allah ya san komai ko kuma in yazo sai ya sanar da kai alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man iltafa sai Allah kadai baya ga ya kowa gaiban shi sai wanda ya dare shi min rasulin na manzo to Allah ya yarda da manzo Allah Allah ya ga ya mai gaibubuka ga sunan cikin alqur'ani mai girma kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba san su ko babu hanyar da za a san su Allah ya kara mana imani Allah ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yabi mana Allah ka samu gyara wani ba Allah yana bara addu'a kan wata bukatar shi Allah subhanahu wataala biya mashi Allah ya biya mana mu ma Allah ka kare shayar da mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka ba mu arziki da wadata ya Allah Allah ka mana karshen ruwa da da muke ba mu da su ya Allah Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci da shirka ka raba mu da munafici Allah ka raba mu da dukkan mugayen dabi'u ya Allah Allah ka hada mu da kyawawan dabi'u ya Allah Allah ka ba mu ilimin da zai amfane mu duniya da lahira Allah subhanahu wataala ka kara gyara mana shugabannin mu Allah ka raba shugabannin mu da yin ba daidai ba ya Allah Allah ka gama su da yin daidai ya Allah Allah ka sa da abin da za su yi za su yi domin amfanin talakawan su ya Allah Allah ka kare musu sharri da makirci da kairin da ake kulla musu ya Allah jami'an tsaron madina suke Allah ka kare mana su ya Allah ƴaƴanmu da kannanmu da yayinmu da suke cikin wannan aiki ya Allah ka kare su ya Allah Allah ka tsare su ya Allah Allah ka kare su daga halala ƴan ta'adda da yin bindiga kuma Allah ka tsare mu ka kare mu da tsaron ka ya Allah matasan mu Allah ka shirya su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka hada su da mu- halaye kyawawa ya Allah ka ba su ilimin da zai amfani addinin mu da kasar mu da al'ummar mu ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya dan kasuwan mu Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka taimake su ya Allah talakawan mu Allah ka yaye musu duk matsalolin su ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da rama da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka daukaka musulunci da musulmi ya Allah Allah ka daukaka musulunci da musulmi ya Allah Allah ka daukaka musulunci da musulmi ya Allah kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah ka rutsa ne kafirai ya Allah Allah ka tarwatsa su ya Allah Allah ka karya su ya Allah ka karya mu tattalin arzikin su ya Allah Allah ƴan uwanmu da suke shan mara hannun kafirai a kasar Falastin Allah ta'ala ka ba su cin nasara ya Allah Allah ka musu karshe wannan walalu da suke sha ya Allah Allah kawo karshe wannan zaluncin da ake musu ya Allah Allah ka kawo karshe wannan kama karya da ake musu ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah kawo karshen kafirai ya Allah azzalibai masu ta'addanci ya Allah Allah kawo karshen su ya Allah muna roƙonka Allah subhanahu wataala dukkanin bukatun mu Allah ka biya mana su Allah ka shafi mana waye mu ya Allah Allah ka raba mana zaman banza da zaman kashe wani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin